بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب الفصل الثالث والستون فسلينا ستين دقوق أتكلم وانا اللتاف فسلينا ستين دقوق في ذكر صلاة الجنازة zikirorin da ake yin su na sallar gawa zikirorin sallar gawa suna cewa ana cewa jinaza ana cewa janaza wasu kuma suka ce an ce jinaza bi kasfin jim to annashu din kenan makarar daukar gawa ita ce ake ce mata jinaza amma suka ce ba a kiran annashu din jinaza sai da akwai gawa a sama sannan ita kanta gawa ana ce mata janaza ita kuma da fatha ita ce mata janaza abin daukar gawan makara ita kuma jinaza bi kasril ji fi sahihi muslimin an auf ibn malik qala salla rasulullahi sama ala janazati daga sahabin annabi sallama auf dan maliku radiyallahu anhu yace annabi sama ya ma wata gawa sallah فحفظت من دعائه وهو يقول لا حدته أتشن الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يناشيوا اللهم اغفر له وارحمه يا الله مدوكتين سوكي كغافر تاما وانا ممتشن وارحمه كما كجق انسى واتو قيمة رحمة كتوسى يا مسا قشقد شيء الجنة وانا شيوا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه معلمين سنتتونا أكل al'imamun nawawi a cikin shahu muslim ya ce wannan yana nuna manzo Allah sama yakan bayyana addu'ar sallar gawa amma wasu malamai suka ce a'a tawili za a yi mawajen fahafistu ai ba'da an an hassala ta'allamani fahafistu bayan an gama sallar sai na tambayi manzo Allah sama cewa wace addu'a yayi sai ya ce min ai ga abin da ya ce fahafistu sai na haddace amma zahirin hadisin yana nuna cewa sallar gawa to ana bayyana addu'a ana bayyana addu'a idan aka ce bayyanawa bayyanawa na farawa ne daga tasmi'un nafs an yusammi al-insanu nafsahu mutum ya ji yadda kansa na kusa da shi bai jin shi amma shi yana jin sa so tari za ka ji ana sallah daga cikin mutane sallah wacce take sirriya amma jihar suke abinda ake ce mai sirri al-israr al-israr shine kai kanka kaka ji kawai faqat an yataharraka lisanuk biduni an tusmi'a nafsak ko kanka kaka ji yadda kanka amma bidayatul jahri to shine istismi'un nafs ko isma'un nafs mutum ya ji yadda kanshi shi yana jin abin da yake faɗi to daga nan jaharu kenan matakin farko na jaharu kenan sannan sai na biyu isma'ul qari ko tasmi'ul qari na kusa da kai ka ji yadda shi shi ma jaharu ne shine mataki na biyu to sai kuma al-jahrul a'la shine mai tasmi'ul ba'id wanda yake niyasa kajiyar da shi shine wannan to shine fa hafistu min du'a'ihi wa yaqul na haddato daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahu warhamhu abinda dama ake bukata kenan a nema masa gafara gafara Allah ya rufa masa asiri kai tona masa asiri domin ranar lahira yau mutu bulat sira'iru sannan gafara kada Allah ya tashi a wuta wannan duk suna cikin tawabi'ul maghfira tawabi'ul maghfira na farko an yastura Allah ta'ala uyubahu fala tura fil akhirah ba za a gansa a lahira ba sannan na biyu shine an yaqiyahu min azabin nar ya tsare shi daga azabin wuta sannan na uku qabla azabil akhirati an yaqiyahu min fitnatil qabr ya tsare shi daga azabar kabari duk wanda yana cikin tawabi'ul maghfira in ka ce Allahumma ighfir li fulanin to abinda kake roka masa kenan an yaqiyahu Allah min fitnatil qabr an yaqiyahu Allah ta'ala min azabin nar sannan wa an yasfa uyubahu fil akhirah in akai wannan to mutum ya samu maghfira ce hmm warhamhu kuwa rahama na nufin me ai an yudkhilahu jannatan Allah shigar da shi aljanna sa shine rahama eh domin shiga aljanna dukhulul jannati lahu tawabi shiga aljanna na da abubuwan da ke biyo bayanta in an shiga to akwai abubuwan da kuma za su biyo baya wa'afihi ya Allah ka kubutar da shi abinda ake ce ma al-mu'afa ko al-afiya an yuslimaka Allah wa yukhlisaka min kulli ma takrah Allah kubutar da kai daga duk abin da baka so to afa ka kenan eh wa'fu anhu sannan ya Allah ka yafe mishi kun ga al-afu da al-afiya wa'fu anhu wa afihi ko wa afihi wa'fu anhu atihi min al-afiyati min al'afiya amma wa'afu anhu shi kuma min al'afu kenan afa afa ya afu wancan kuma afa yu'afi wa akrim nuzulahu ya Allah madaukakin sarki ka girmama abinda zaka sauke shi da shi abinda ake cewa nuzul shine duk abinda baka bukata lawazimu diyafa an-nuzul lawazimu diyafa abubuwan da a ƙa'ida idan baƙonka ya zo kake buƙatar ka masa ko yake buƙatar ka masa shi ne ake ce masa nuzul shi ne can Allah ta'ala ke cewa nuzulan min ghafurin rahim nuzul shi ne wannan idan abinci kawai ka bashi to shi ne ake ce mushi kira so daga kira babu lafazin kira a cikin alƙur'ani sai dai nuzul saboda shi ƙur'ani littafi ne mujmali so daga da ya tashi sai dunkulo maka duk abin da bako yake bukatar a masa to shine ake ce masa nuzul nuzul wa wasi'u dakhalahu sannan ya Allah madaukakin sarki ka yalwata mashigarsa kabarin shi kenan nan mudkhal shine mashiga kabarin shi kenan domin mudkhal ne ai shigar da shi za a yi ba shi zai shiga ba waghsilhu bil ma'i ya Allah kai masa wanka ka wanke shi bil ma'i da ruwa tsaftatacce wasalji sannan ya Allah ka wanke shi da raba in kuka kalli raba za ku ga ba datti a jikin raba fes take in ka tashi da azuba musamman wannan yanayin da rani ya fara sallama to in ka tashi da safa ranakun da ba a yi ruwa ba a wannan yanayin da muke ciki to nan ne za ka ga raba a jikin a jikin ciyayi ko a jikin shukoki to in ka kalli zaka ga ruwan fari fash yake to nan ana kamanta abinda za a wanke mutum da shi ne ya kubuta daga zunubin sa da asfalt kankara kai wancan albarat shine zan yi maga albarat raba ke asfaltu kankara in mutum ya kalli kankara zai gaba da ta a cikin kankara wa naqihi min al khataya ya Allah ka tsarkake shi daga zunubai al khataya jam'u khati'ah zunubansa kama na kaita saubal abyad min ad-danas kaman yadda kake wanke tufafari daga dauda sai a ce tufafari yayi dauda to a wanke shi da ababan sinadaran da ake amfani da su wajen dauraye tufa to ya Allah ka masa irin wannan ka wanke shi ya zama ba shi da wani zunubi wa abdilhu daran khairan min darihi ya Allah madaukakin sarki ka musanja masa gidan da yafi nashi dan duniya gidan da yake gidan ƙarya hudusun fana'u to ana son gidan baka'i wa ahlan khairan min ahlihi sannan ya Allah ka canza masa iyalan da ba irin nashi ba nan aka ce ahlan khairan min ahli dangi sune ahlu din wa zawjan khairan min zawjihi ya Allah ka canza masa matar da tafi matar shi nan ko dai ita kanta a canza ta tafi alkhairi fiye da duniya kaga khairan min zawjihi ce sannan kuma idan ba ita bace to Allah ya bashi wata wadda ba ita ba wa adkhilhu aljannata sannan ya Allah ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min azabil qabri sannan ya Allah ka tsare shi daga azabar kabari wannan addu'ar ana yin ta ga mamaci a lokacin da za a masa sallah in ana cike masa sallah abinda ake so dama a masa kenan a tsantsance masa addu'a qala عوف بن مالك رضي الله عنه يتي حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت حسيد نفاتا ما إنانيني ولا ممت ina ma ni ne shi li du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda addu'ar da annabi sama ya rika masa kaga ba wai ya zo mutuwa bane haka nan kawai a wannan addu'a ce ta jashi ya jima ina shi ne ake ma wannan addu'a wa fi lafzin wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar a wani lafazin aka ce ya Allah ka tsare shi daga fitinar kabari sannan kuma ka tsare shi daga azabar wuta ga addu'a da ake ke saboda wannan addu'a tana da tasiri matuka abinda ake son abu mamaci ce وفي سنن أبي داود رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله على جنازة عن نفس ما يايم وتقاوى سلة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا يا الله قدافر تام ومتشم ميرم دم متشم nan an an an an an an an saggara shi kai abu an an yi ifradin sa an fada an ce hayyu yana nufin jami'i masu ranmu da mamatanmu wa shahidina wa ga'ibina sannan ya Allah madaukakin sarki ka gafarta ma wanda ya zo yanzu yake nan wa ga'ibina da wanda baya nan wa saghirina da karamin cikinmu wa kabirina da babban cikinmu wa zakarina da namijinmu wa unsana da macenmu Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam ya Allah duk wanda ka bashi da rai a cikinmu to ya Allah ka bashi ya rayu a cikin musulunci kai ya fita musulunci wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman wanda kuma za ka karɓi ransa to ya Allah karɓe shi a matsayin mummuni kun ga al-iman fawqa al-islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu ya Allah kada ka haramta mana mu kan mu samu ladan wannan bawan da muka zo neman samu neman samun lada domin sallar da muke masa muna fatan Allah ya ba mu lada sannan wala tudillana ba'dahu ya Allah ka kafatar da mu bayansa kan bayan shi kuma mu lalace akwai riwaya wala taftin na ba'ada ya Allah ka fitine mu bayansa daga cikin fitina bayan mutum shine uba ya mutu ƴaƴansa su ta rigima kan gado ko ko malami ya mutu almajiransa su watsi ki samun haɗin kai ki ta rigima a tsakanin junansu kowa ya ja makarantar shi wance yana aika ma da wancan raddi wance yana aika ma da wancan raddi wannan yana cikin fitina fitnatu fitinar da za a jarrabi masu rai da mamaci sannan daga ciki wani asirin mu da ya rafu ta sanadiyarsa ya Allah kada ka sa mutuwarsa ta zama asirin mu ya bulu misali a ce uba ya mutu ta sanadiyar rasuwarsa sai ya yansa kuma su koma bara ko su koma cikin rakiya ko a ganin su da tsimmo kara makarantar da suke su kasa to di yana cin wala taftin na ba'da kun fitina lafazi ne wanda yake mai fadin gaske a shari'ar musulunci kuma ma'anoninta suna da yawa ita ita fitina Allah shi kyauta وفي سنن أبي داود أيضا عن واسلة بن الأسقعي صلى رسول الله على رجل من المسلمين فأسمأ فسمعته يقول فأسمعه يقول أي فأسمع وائلة ابن الأسقاء كينا من ذا الله فسمع يجي يد الواء وواثلة ابن الأسقاء يجي يدش اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك يا الله وانا وانا نينا كقشن القورن كني وحبل جوارك كما سنينا كقشن إجير مقبتك هذا كينزو faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar ya Allah ka tsare shi daga fitinar kabari tambayoyin kabari kenan wa azabin nar da kuma azabar wuta wa anta ahlul wafa'i wal hamdi ya Allah kai ne ma'abucin cikawa da kuma yabo Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim ya Allah ka gafarta masa kuma ka rahamshe shi domin kai ne mai gafartawa kuma kai ne mai rahama wannan ma tana daga cikin addu'o'i da suka tabbata ana ma mamaci abinda ake so shine dai ayi masa ikhlasi a tsantsance masa addu'a wa sa'ala marwan aba hurayra marwan ibn al-hakam yana cikin mukhadramu mukhadrami ne marwan ibn al-hakam idan ka dauki tarihin sahabbai na ibn hajar to marwan sahabi marwan ibn al-hakam amma idan ka dauki wasu ta'rifat da wasu malamai suka yi to marwan ibn al-hakam ba sahabi bane domin an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da ta zo marwan yake cewa shi ya girma abdullahi bin zubai da kansa yake faɗi ya ce wulittu qabla abdullahi ibn zubair bi ashhur an haife ni kafin a haifi abdullahi ibn zubair da watanni in ka in ka dauki tarihin ibn hajar to amma bai cika sharadi ɗaya ba domin musuluncin shi bai bayyana ba sai daga baya shi yasa malamai suke ɗaukar shi a matsayin muhadarami ne marwanu ya zama sarki daga cikin sarakunan musulunci na banu umayya bayan shine na hudu a cikin su bayan sayyidina muawiya ibn abi sufyan sai dan sa yazid ibn abi yazid ibn muawiyata sai ji kansa muawiya tsani sai kuma marwan ibn al-hakam to shi to yace ya tambayi abu hurairah radiyallahu anhu kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala al-janaza ya kaji annabi yana yin sallar gawa قال اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت على بسرها وعلانيتها جيناك شفعاء فاغفر له رواه الإمام أحمد وأبو داود سند سدينا درون اللهم يا الله أنت ربها كين أبنجج وننغاوة وأنت خلقتها كما كي كهل تشيتك تموت وأنت هديتها للإسلام كما كين كشريتك إتزواج مسلمين wannan yana nuna ba a makafiri sallah wa anta qabatta ruhaha kuma ya Allah kai ne ka karbaran gawar yanzu wa anta alamu bi sirriha kai ka fi sanin abin da ta boye wa alaniyati hada kuma abin da ta bayyana jina ka shufa'a faghfir la ya Allah mun zo kai muna neman ceton gawa ya Allah ka gafarta mata ka ba mu cetonta gane akwai addu'o'in sallar gawa suna da yawan gaske مع الألباني رحمة الله عليه أتشان أحكام الجنائز وبدأها يا تتغاسو كما ياي تخريجا حديثا سيعقوما تشان أدوبا وقيفا إلوجي ديوا والله أعلم